الناس من الناس والشهوات bayan ya kammala bayan ya cewa ma da kusul ma'af da Allah ta kun aure bi ku kun ku aure bi ku kun ka gaya wa mutanen ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shin ba ku labari mana da khairin min zalikum da abin da ya fi abin da aka kawata muku nan na jin annabiya da aka lissafa din da zinar da kauyen da rabbi da wanda suka ci tsoron kafirci a wajen ubangijinsu suna da jannatin jannatai tajiri da anhar da ƙoramai ke gudana ta ƙarƙashin ta idan mutane sun shiga kalibi da fiha ba suna masu dawama a cikinta babu guda har abada wa azwajin mudahharatu da kuma mataye abubuwan tsarkashewa ga barin haila ko kuma duk wani abu wanda yake na ƙazanta bayan an ba su aljanna kai bayan ba aljanna akwai ridwanu min Allah akbar shine yarda ta Allah tabaraka wa ta'ala yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ma fi aljanna girma wallahu in wallahu rabbashirul bil ibad ubangiji masani ne bil ibadi da bayinsa zai saka wa kowa da irin aikinsa na'am الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سورة وإلا واتو الذين إن الذين آمنوا واتو الذين سورة وإلا يقولون سكتوا ربنا إننا آمنا يا أبيدي مودي mun yi imani ka gafarta mana zunubanmu ka kuma kiyaye mu azabar wuta na الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
الصادقين نعم الصابرين ما صابري أكن بين الله تبارك وتعالى da kuma haƙuri game da saba wa Allah da kuma jurewa da haƙuri akan izayar halitta wasadiki da da masu gaskiya a cikin imanin da mu'amalar su tsakanin da ubangijin su da tsakanin da kawunan su da tsakanin su da bayin Allah wal qanitina da ko masu yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wasu ciyar da dukiyarsu wato wanda Allah ya ba su ciyarwa na wajibi kamar zakka da kuma ciyarwa na tadawi wal mustaqbiri da kuma masu neman gafara bil afkar da lokacin su wanda suka Allahumma qul lana Allah ya gafarta mana ko kuma masu sheban da wannan lokaci da kyawawan ayyuka malamai suka ce ka zama tauraro idan ba ka da iko ka zama wata idan ba za ka iya ba ka zama rana wato ka zama tauraro in za ka iya tauraro shi ne wanda tun daga fadawar rana yana nan har gari ya waye ma'ana ka zama wanda baya bacci da daddare kwata-kwata idan ko ba za ka iya ba to ka zama tauraro wanda wani lokaci yana nan wani lokaci zai fada idan ka gaza ba za ka iya wannan ba to ka zama rana sai bayan mazaje sun gama suka sa samu kaɗan tashi kuma da rana ka ɗauki motsa wani abu to ala kulli hali da kanka yadda a cikin kashi uku na amanta ko wato a rigar tsakani wal mutakkiri da bin alheri Allah ya ce bai wannan lokaci ne saboda karshen dare mu lokaci ne wanda mutane suke wanda suke rabkana a kansa kuma lokaci ne na wato na na daɗin bacci kuma shi ne lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance shi da lokacin ijaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kusanta shi ne yana sauka irin na tajallin rahama da kusantan bayi dukkan ƙarshen dare yana cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman bukata in bashi ina mai neman aljanna in bashi ina mai neman kaza har ya zuwa garin Allah ya waye saboda haka Allah ya bace wannan lokaci da wannan ambato saboda shine ya fi kowane lokaci wato kusantar ijaba da addu'a Abdullahi ibn Umar yakan gaya wa yaransa Allah nufin baransa yadda ta cikin dare yana ta sallah idan ka ya yi sallah ya yi sallah sai ya tambaye shi ya ce a farta lokacin sahur ya yi ma'ana su wato lokacin wakati sahur ya yi in ya ce masa a'a sai ya ci gaba da sallah in ya ce masa eh to daga nan kuma sai ya ajiye sallah ya kama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko Allahumma kulli haka zuwa gari ya waye haka nan lokacin ko dai in ba wani lokacin da bila sai wannan lokacin kenan ko kuma daga sallar asuba zuwa hudowar rana ala kulli halin dai sulhun dare na karshe har ya zuwa lokacin da za rana za ta fito lokaci ne karɓaɓɓe a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ana son bawan Allah ya kasance farkakke a wannan lokaci farkakken zuciya farkakken tunani farkakken harshe farkakken gaɓoɓi da ibada tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala na'am shahida Allah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم wannan aya ta sauka da lokacin da waɗansu manya-manyan malamai na yahudawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ka ba mu labari ga mafi girman shahada a cikin alƙur'ani idan ka ba mu labari ka gaya mana muka ji ta daidai ne ita ce to za mu yi imani da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام شهد الله الله تبارك وتعالى يا شهد أنه لا إله إلا هو سوى باب والذي تشهد أبو شاوة نجسيا في الله تبارك وتعالى معنا باب wani abu bauta da gaskiya a cikin a cikin mu in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba sai Allah shi kalai Allah ya shaida da haka haka nan mala'iku su ma sun tabbatar haka nan ulul ilmi mabota ilmi na daga annabawa da muminai sun tabbatar da wannan cewa Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa huwa cewa wa ulul qa'iman bil qisti kuma qa'iman wato qa'iman ya kadaita bil qisti da adalci wato wato tsayayye ne bil qisti da adalci la ilaha illa huwa babu wanda ya tace a bauta masa da gaskiya sai shi al-aziz mabwayi a cikin mulkinsa alhakimu kuma gwani a cikin mulkinsa wannan aya malamai suka ce idan mutum yana ya zo karanta ta yana karanta ta bayan kowace sallah ko kuma wato yana daga falalanta tana tumfushe wa zuciya wato wasuwasi da kuma jijiyoyi na na na kafirci ko na shirka da Allah in mutum yana karanta ta Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da tauhidi a zuciyarsa haka nan idan mutum yana karanta wannan wannan wannan shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa lokacin da zai kwanta da daddare to Allah tabaraka wa ta'ala zai aminta da shi daga cikin abin da yake jin tsoro na'am kuma haka ni ta adar kursiyu da fatiha da adar kursiyu da shahid Allah da qul allahumma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da su sai suka rataya da da cikin al'arfi suna ta kuka suna ta kuka Allah tabaraka wa ta'ala kan da yasu menene shi ya sa su kuka su ce ya Allah za ka saukar da mu da zuwa bayi wayanda suke saba maka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce eh na yarda zan saukar da ku amma duk wanda ya karanta ku bayan kowace sallah na yi alƙawari da girma na da buwaya ta da jalala ta babu wanda zai karanta ku bayan kowace sallah sai na gafarta masa dukkan zunubinsa kuma sai na kalle shi a tsakanin yini da rana sai na biya masa wato sau saba'in kuma sai na biya masa bukatu saba'in mafi karancin da gafara kuma sai na taimake shi akan makiyansa duk lokacin da mutum ya karanta kuma sai na karɓa masa addu'a sa fatiha da adar kursiyu da kuma shahidan lahu da wannan ayat shahidan lahu da kuma kulli lahumma malika mulku wanda zamu karanta ta gaba
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
shi ne hadisi ke faɗa a cikin ruwa na shehu cewa ilu ya rawaito da abdullahi ibn mas'udi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qara shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qulu inni qaimun bil la ilaha illa huwa al azizul hakim إن الدين عند الله دين الله الإسلام يقول وأنا أستوجب هذه الشهادة عندك وهي لي وليئة عندك يا ربي لا ننتهي القيامة الله تبارك وتعالى سيدنا يمتع إن لأبدي إني أحد باوانا وانا ينادى الأولي أوجينا والليبان الأجي مكة وأنا حق والوفاء بالآدمية mafi cancantan wanda zai cika da mafi shi ne mafi cancantan wanda ya cika da alƙawari ana ce su shigar da bawa na aljanna an rawaito daga galibin mutsada ya ce na kasance ina cikin halin tafiya sai na sauka a wajen al'amar wato da ɗaya daga cikin jami'ai ne ya ce yayin da lokacin suhur ya zo sai na je na ta maimaita shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bi qawli la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna dina inda Allah al islam wa hiya wadi'atun li indaka ya rabbi na je na ta fadan haka sai daga ji ya waye sai na tambaye shi na niyya zan yi tafiya in ji da ruwaya har na aura kayana na haɗa shi da abokan tafiya ta na can na ɗora shi a kan raƙumina abokan tafiya sun yi gaba sai na ce to sai na jira shi da safe ya fito sai na jira shi na ce masa jiya na ji kana karanta wata aya a cikin dare shahid Allah kana maimaita ta kana cewa wani wani a tulli indaka ya rabbi sai na ce sai na ce to komai aka yi wani hadisi ya fito maka na falalan wannan aya na ce to ba zan lahiyar tafiya har da ka kira gaba ɗaya abokan tafiya ta duk suka da shi saboda haka na ce sai na ji sai ka ba ni labarin wannan labarin wannan aya sai ce ce wannan hadisi na ka so ka ji ya ce da to ni ko ba zan zaunar da kai ba dai kana ga ta haka biya ba to idan kana bukata sai dai ka sai sai ba kamar yanzu zan baka labari wai wato muhimmancin ilimi da neman ilimi yana cikin tafiya shi wannan takin tafi na ya kwana a gidan wannan bawan Allah ya ji lokacin su yana karanta wannan aya har ya ɗaure kayansa abokan tafiya karanta ya tafi da kayan saura kuma da shi kadai yake to sai ya jira an yi sallar asuba Hamadu ya fito ya tambaye shi shi da wani abu ya same shi a wannan aya na ne da ya zo ya tambaye ta ce eh haka ne amma ba zan gaya a masa ba sai baɗi shikenan sai da ta shike da ni kwanda nan ya yi zaman da kofar gida sai da abu kawai da abinci ya ci ya je kofar gida ya je bukatar ɗan adam ya kama shi ya kama ya biya bukatar da ya dawo masallaci yana hidima a kofar gida Ahmad har sai da aka shekara guda wannan ranar ta dawo da wannan ranar ya daga dawo sai ke masa ya ce masa zan rubuta wannan rana kuwa a wancan lokaci ya gaya zan zan rubuta wannan rana ne ta rana kaza suna kofar gidanka har shekara ta shiga yayin da shekarar ta shiga kuma sai ya ba shi labarin wannan hadisi ya ce ya zo daga abdullahi bin mas'udin cewa wanda ya karanta wannan aya ya ba da ita a ajiya Allah tabaraka wa ta'ala to ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya wa taron alkiyama ko ya gaya wa mala'iku wane yana da ajiya a wajena kuma ni ne mafi cancanta in cika alkawari saboda ka na cika masa da alkawari ku shigar da shi aljanna to ya kai ka zo ɗaukar karatu malamin bai hudo ba bayan ka ɗauke littafin ka kana hanya ma sai ka yi kuka amma shi ne zai samu da yace wannan aya ta to yau fa shi sai an gaya masa yace masa ko zai gaya masa ba sai ba kuma ya zauna sai shekara guda wannan shi ne halayen jami'ai da samun tsari da magabata akan neman ilimi wajen himma da azma da kuma rashin yin tahawuli da fa'ida ko mukakkantarsa na'am wa makkalafa allazina utul kitaba wayanda aka ba su littafi ba su saba ba illa min ma da ma ja'ahumul ilmu sai ba su ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilmi ya zo musu wato da tauhidi bagayan bainahum domin hassana daga kafirai a tsakanin wanda ya kafirce da ayoyin Allah bayan ta zo masa to fa inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne ma'ana
فإن آتوك فقد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد idan ka ji mutuwa da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin addini ka gaya musu na miƙa wuya ne na ga Allah tabaraka wa ta'ala da ni da wanda ya bi ni ka gaya wayanda aka ba su littafi na yahudu da nasara da kuma mushrikan larabawa ummiyai cewa shin za ku miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala in sun amsa sun miƙa wuya hakika sun shirye su daga bata in kuma sun ba da baya to kadai dai isarwa ne nata ka kuma isar Allah tabaraka wata'ala shi ne mai kallo ya zuwa ga bayansa kuma zai saka musu da wato ayyukansu da suka aikata wannan aya kafin umarni ne da kitani na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم hakika wanda suke kafircewa da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma suke kashewa annabawa da saboda zalunci ba tare da hakki ba suna kashe kuma malamai wanda suke umartar su da aikin alheri wanda suke umartar su da adalci daga cikin mutane su ne malamai to yahudawa su ne waɗanda rana ɗaya sai da suka kashe wato suka kashe annabi arba'in da uku malamai ɗari da saba'in suka yi musu wa'azi suka kashe su a wannan ranar su ma to wayannan bayan Allah kai musu azaba kai musu albishir da azaba mai rabi daga Allah tabaraka wa ta'ala na'am أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين wayatanin da su ne wayanda ayyukan su ayyukan su suka ɓaci a duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala bai karbi aikin su ba za a ji safa da aiki babu lissafi a cikin aikin su wa ma lahum wa ma lahum min nasirin ba su kuma da masu taimako wanda zai hana su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم
wannan aya ta sauka ne a cikin mutane guda biyu daga cikin Yahudawa daga cikin Yahudawa manya manyan su wato sun yi zina sai aka su- sun tsare a taura hukuncin jefewa ne sai suka ce bari su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ko za a samu wani sauki a wajensa lokacin da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suka gaya wa cewa su babu su babu jefewa a cikin littafin annabi musallallahu alaihi wa sallam yake ce ce a a wato jefewa ne a cikin littafin Allah da kuma a taura ma da take hannun suka ce a a taura babu jifa a cikin da take to ku zo da a taura aka zo da littafin a taura da kuma malam malami ne karanta ta suka zo da wajen karanta a taura a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama mai karantawa shine ibn suriya ya zo yana karantawa da ya zo daidai ayar da take maganar jifan din sai ya dora hannu a kan da ya tsallake ya karanta gaba saboda ya san annabi bai ya rubutu baya karatu sai Abdullahi bin Salam ya ce sai ya sai ce masa ya Rasulullah ya ɗora hannu a kayan ayan jifa ya ɗora hannu ya tsaka ke tare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya ba aka kalli a taura a wajensa aka ba a wanda ya sani Abdullahi bin Salam ya karanta ya karanta aka samu ayan jifa a cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni aka aka jefe su to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa shin baka yi kallo ya zuwa wa'anda aka ba su gabo daga littafi shi ne a taurawa sun ana kiran ya zuwa littafin Allah tabaraka wa ta'ala dan yayi hukunci a tsakanin su sannan jama'a daga cikin su suna ba da baya suna bijirewa hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya faru ne saboda ne
ذلك بأنهم قالوا لن تعثر النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون wannan ba da baya gare su game da hukuncin Allah ya faru ne saboda sun amince da makircin Allah cewa su sun ce ai mu wuta ba za ta same mu ba sai dai ɗan raleku ɗan kaɗan gwargwadon ranekun da kakannin suka bauta a ɗan malaki kenan kwana kwanaki yan kaɗan abinda suka kasance suna ƙirƙira na ƙarya suna shi ne ya rufe su a cikin addinin suna وكيف إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه ووحيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sai mu yace wannan aya da aka karanta ba sai ta kokari a cikin Yahudawa yace amma da yawa daga cikin musulmi ma suna fadawa cikin wannan wato irin wannan hatsari saboda ka ba maka ba makawa daga musulmi na kyautata auna da Allah tabaraka wata'ala da kuma tsoron azabar Allah tabaraka wata'ala shi da abin da ake ce masa kaunar rahmar Allah kuwa shi da kaunar da kake haɗa da aiki kana kaunar rahmar Allah alama ka dage duk wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarta a yi na ibada kana yi wanda ya umarni na hani saboda jin tsoron azabar Allah kana bai santa saboda kana kaunar rahmar Allah kana tsoron azaba amma idan dai kauna ne kawai kana kaunar rahmar Allah kuma ba ka aiki a to wanda ya zama wanda ya zama ya zama buri kenan فكيف إذا جمعناهم فكيف يا إذا جمعناهم إذا من تارى ليوم لا ريب فيه ya zuwa rana wanda babu kokonto a cikin da kuma an cika wa kowane rai abin da ta aikata na ta alheri ko sharri kuma ga su mutane ba za a rage musu komai na ayyukansu ba in mutum daga mutum ya tashi a kamarinsa zai ga aikin da na alheri aikin da mummuna in yana da aiki mai kyau da ya tashi sai ga aikinsa mai kyau ya zo masa a surar abin hawan da ya fi sha'awan ya hausa duniya ya gaya masa wane ka gane ni su ta ban gane ka ba ya gaya masa ai ni ba ni ne aikinka a duniya wanda kai ta hawa kai na wanda kai ta hannun ta hawa kanka nan ka baya so ka hana idan gabanci kai ta zabin fili ka hana kanka fatewa kai ta azumi sama ka tana masallaci tana wajen zumunci tana wajen kyauta tana wajen sadaka tana wajen sada zumunta tana wajen yafewa tana wajen kula da makotaka wayannan abubuwa da na hau gadon bayanka kake sayinsa a bisa dole ba ka so sai don bin Allah to ni ne mai kuma ni ma na zo maka a wannan kama na san a duniya irin gaban irin abin da kake so ka hau kenan saboda ka in babban jib ne burinsa aikin zai zo maka a wannan kama in doki ne in jirgin sama ne ba to shi ne zai hau shi kuma ya tashi da shi ya zuwa filin tashi a ciyawa idan kuma aiki mummuna ce yi sai zo wani a mummunan kama ya ji kowane irin dutse girma da nauyi da muni ya ji kowace irin wuta zafi wane ka san ni a'a to ni ne mummuna aikin ka a duniya kai ƙarya kai zina kai hadinci kai kudin ruwa kai zalunci kai kaza kai kaza kai kaza kana jin daɗi to yanzu to ya hau haka نعم قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wannan aya ta sauka ne ta sauka ne a ranar kallon ranar da mushrikan makka suka yi taron taron dangi a annabi sallallahu alaihi wasallam suka taho madina su dubu goma a lokacin adadin musulmi da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madina bai wuce mutane dubu biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ta yi da fito tare da sahabban wato musulmi sun kai dubu biyu ko dubu hudu su kuma wancan su dubu goma sun zo taron dai sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga a Salman Farisi ka ba a kirlana bi ra'ayi man ra'ayi fi hada sai ya ga a Salman Farisi domin Salman Farisi shine mutumin da ya zo daga ƙasar Faris kuma ya ya san gwagwarmaya ta duniya irin iri na yaƙe a cikin gidan da gaba da shawara mai za a yi yadda abin da nake ba da shawara abin da za a yi aje a haka ganuwa a tona gwallo a tona rami wajen kudin ya zo madina wajen rami mai can har ai ba dama doki ya faro duk wanda ya tsallako da dokinsa ya faɗo ramin nan shi ma ya san ya zama nama in ya ta san mahaurowa shi ma ya san zai koma rani to shi kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai tara wato wato aka gwada tsawon zira'a duk zira'a arba'in kawo arba'in na zira'a sai a tara mutum goma a cikin su goma to ana cikin wannan tono sai munafukai suna ta jini ana tono ana tono sai aka zo wajen wata fa'a ƙatuwa wanda duk ƙarfin zuma in an doka kan wannan ba sai dai wuta ta ji amma ba ta ji a cikin ta ba saboda karfa ƙarfi ya ƙare suka ce ta wannan ba sai mun kai taimako da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan ya zo wannan ya zo wajen wannan dutse da ƙarfi irin nasa irin nasa na mutuntaka ba na mujiza ba ya karfi wato shiga a wajen salmanu ya miƙe ya ɗauki dutsen ya doka da ya doka dutse sai da wuta gun ya ɗauke da ya ɗauki wuta ta gaba ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya yace an yace yanzu nan da na doka an aska mini wato wato an aska mini katangar sham na ga ba na ganta tana kalifal wato na ga benayen su da fararen tantin su kamar firorin gare ma'ana suna haɗe kuma fira ya an tabbata da firan gare saboda walakantuwar abu kamar suna hannun mu malaka jibrilu ya yi mini alfiji cewa dabbar hakuri muke al'umma ta da je can kuma da ta na biyu ya hango firarsu ya sake faɗawa ya hango sana'ar yaman a doka wannan ya fasa dutse sai munafukai suna dariya suna ce ha yana yawan mutane alkawarin ɗanzon kureje yana cewa wai mulkin al'ummarsa zai kai zai kai sham da iraq da sana'a zai kai yaman da sham da hiratu ya ce nan kuma da ya zo ana ta tona rami saboda tsoro ya tsoro ya kula da su a gida suna fito da rani amma kuma yana gaya mutane da labari saboda ya samu wawaye shi ne sai Allah baraka wa ta'ala ya aba ta sama ma zuwa da wani duk wani abu wanda ya zama na takaici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ake ba da Allah sai Allah baraka wa ta'ala ya zo da wannan aya ga gaya musu qulillahumma ka gaya musu Allahumma Allah shine malikal mulki shine mamallakin mulki yana ba da mulki a wanda ya so daga halittarsa yana karɓar mulki a wanda ya so daga halittarsa yana buwayar da wanda ya so yana kaskantar da wanda ya so alheri da da sharri duk yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakika ta a kun ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ya Allah wato kai addu'a kun ka ce Allahumma ya Allah malikal mulki mamallakin mulki ya Allah kana ba da mulki a wanda ka so daga halittarka kana ɓata mulki a wanda ka so so daga cikin halitta kana zuwa yadda wanda ka so ka ba shi ƙarfi ka ba shi mulki kana ɗaukantar da wanda ka so kuma alheri duk yana hannunka ne ya ubangiji hakika kai mai iko ne akan ko wai abu to annabi ya ce a da kuma da ne sauka Allah ya karba kullu dilale bin nahar na تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ya Allah kada kadda a cikin rana kada su da rana a cikin dare kada fitar da mai rai shi mace ta kada kuɗin a cikin mai rai su kan arzuta wanda ta sauya yin hisabi a rana hisabi ba wallah da baraka wata ya fasa amalan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fara Allah ya bada dama ya kace ba da kanci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka rotsar da daulolin nan guda biyu manya manya daular Faris da kuma daular Rum daular Faris da kuma girman daula a cira da kawai nan waje kai har sai da ta zama ba ta ba haramarta mutum tana karkashin mutunci har ya zuwa yau daula ta biyu kuma musulmi sun kwace ta daga dukkan masaya ta zama daula ne ɗan ƙarama sannan kuma Allah ya daura musulmi a kansu har sai da daular musulmi ta shiga cikin turai saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake bada mulki a wanda ya so idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi zai Allah ya bada mulki idan Allah bayan Allah idan sun bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yarda da mu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shugabanni salihai na gari masu tausayi masu masu sabaka idan ko bayan Allah sun zama sun bar Allah tabaraka wa ta'ala sun zama masu sabo sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shugabantar musu a jarararsu a kan ɗanɗana musu mummunan azaba wani yadda ba su yi hadisa a kan صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هذا سوى إن أحد الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي وإن العبادة إذا لا أتوني أول قلوبه إلى غير بضعة من الرحمة وإن قال إذا أتوني خولت قلوبهم عينهم بالسهل والنقة فصامهم سوى العذاب فلا تقلوا أنفسكم في الدعاء على الملوك ولكن تجلوا ولكن تجلوا أنفسكم ولكن أسجلوا أنفسكم بالذكر والتبرع إلي أصحب ملوككم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى يا شيخ ni ne ubangiji wanda babu wanda ya cancanci a bauta wasu daga biya sai ni ni ne mai mamallakin mulki ni ya mallaki mulki kuma ni ne ya mallaki masu mulki suka masu mulki suna hannuna idan bayi na sun bi ni sun bara idan bayi sun koma wa Allah sun bi Allah to sai da juyar da zuciyar masu mulkin su a kansu bin rafati da tausayi da jin kai sai Allah ya ba wa bayan masu sosai kamar kamar yadda bayan Allah samu sai ba mu sai aka yi kusa ka daina fitar da kara mana da saboda wadata sai amma da bayan na ne suka bar Allah da ba wa ala to shi ke nan sai tawa inni wa za ka ga Allah sun yi a wasu ruba mulukihim sun juya da zukatan masu mulkin su akan su jirra a fatin da tausayi wa rahmatu da jinkai wannan ibada hakika rai za a sauni idan sun saba mini sun zama ba su da aiki sai sako sako hawaltu quluba mulukin sai na juyar da suka rama mulkin su alayhi a kansu bi sahabi da fishi wannan kimati da azaba fa samuhum suwan azab sai ki ta ɗanɗana musu mummunar azaba saboda haka fala ta tajlu an kada ku shakkar da kawo ai Allah mulki da addu'a mummuna akan masu mulki kai wannan ana zafi kai Allah ilewa ne kai wannan shugabanci kai kaza kai kaza kai kaza kamar da yake muke ci yanzu muna ta ƙara ake ta zafi ni ta ƙara jin zafin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah ya ce walakin tajlu an shagaltar da kawunan ku zikiri da ambatan Allah wa tadamu da komawa zuwa ga Allah baraka wa ta'ala ni kuma zan kika muku da masu mulki da ka ta masu mulki sai ka san san mu sai ya mana wasu san mu mar Allah tabaraka wa ta'ala sai zagi mun dogara a kansu kudura da irada da rai da mutuwa suna hannunsu in yunwa muka ji dole in shirwa muka ji dole in talauci dole wani abu ya faru rashin tsoro dole rashin abu ya lalace dole komai su da suka gane haka kuma to sai mu kuma ba samu su ba azab amma da duk gaba ɗaya za mu gane Allah tabaraka wa ta'ala mu koma zuwa ga Allah koma Allah kuma ba zai hana ka cin kasuwa ba ba zai hana ka mulki ba ba zai hana ka ka ciwo ba ba zai hana ka noma ba ba zai hana ka karfin boko ba ba zai hana ka siyasa ba ba zai hana ka gwamnati ba ba zai hana ba komai a rayuwa ba in ka bi Allah kai ne ma za ka fi kowa jin daɗin duniyar ka da in Allah ya yi ka hudatar da kanka ka hudatar da hukuma saboda haka idan bayan sun ga karfi koma wa Allah tabaraka wa ta'ala za yi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku koma wa Allah ku komo mana ba ko ba haka ba in mun sun tabbatar da cewa mun koma wajen Allah sai su yaya na sai su dawo saboda haka abin da za mu koma wa Allah da yawan ambatan Allah da yawan addu'a ga Allah tabaraka wataala addu'an da za mu yi shi ne mai ambatan Allah mu zama Allah kika kankantar da kai zuwa Allah muna tuba har Allah tabaraka wataala ya tabbatar da zuciyar mu bayi ne masu biyayya ga Allah tabaraka wataala kuma Allah tabaraka wataala ya kawo mana ko ya canja mana masu gwamnati ya canja zukatansu ko kuma ya kawo mana wanda za su yi mulki daidai da irin kowa mai zuwa ga Allah tabaraka wataala wata rana wani ya samu hajjaji ibn yusuf yace masa ni kam matsayin da kake kai na fa irin matsayin da Umar ka da ne halifa ne fa kai da manzo Allah amma sai wahala kake ba mutane dan ya kake musulmi kusan mutum dubu ɗari da saba'in yanka saboda zalunci sai zo ta nan ya gaya masa haka yake a yace to ni dai yace ai ba haka bai ai Umar ba wai mutane ya samu sai ce to tabadaru a ta'ammalu lakum ku zama Abu Zarr mana ni ba sai zama Umar ai ai shi Umar ya samu talakawa ne irin su Abu Zarr al-Ghifari Allah ne ya dame su saboda haka dole gudanar musu umarnin Allah akai dole ya tauna musu dole ya ji tsoron su amma ni irin ku na samu kuma haka ba saboda haka mu ba yanzu da za mu kula za mu gane shugabanni ba irin mu suka samu irin mu suka samu idan kana so ka gane irin su suka samu ka duba kowane tabaka in yara ne ka kira su za ka ba su abu kafin ka miƙa sun kauce sun yi wawa burin yaro ya kwace alawa uku dan uwansa bai samu ba ina bin suka zuba wa yara a tire in sun zo zai ishe su amma saboda hadama sun zo da gani kamar yadda ake ɗebewa ku ya ke kaiwa turai sun zubar da abinci a ƙasa sun zubar da shi sun ka kuma ɗan kaɗan yana hannun su ba zai su ba su haɗa shi da ƙasa haka idan ka je ka samu masu bara a gidan mai inda za ka dan kauda kai ka basu ka ce su raba in ka basu ba canji to in Allah ya zama ya karamin karfi a cikin masu bara ma to dai wani wanda ka shi ma haka za ka samu kowace ɗauka dai in yan siyasa ne aka bare da ko a masu yan siyasa wanda aka ba su sai ya kai mai yawan gida ya dawo ya zagi mai bayarwa sannan kuma ya ba su ɗan abin da ya sauko wanda zai kare mai zagi in mu malamai da aka ce an ba mu misali ko an ba ni nan sai zai sa jakar aljihu wato ban da kai aljihu na sai za a mun tsinka shi sai dan ɗebo ɗan kaɗan sai nika wa ladar in na miƙa alalan karatu in kamar dubu ɗari ne sai ɗan dan ko kamar dubu goma sai miƙa alalan sai da zazzagi mai bawa ce kai ma dai ana ganin wani kuɗi ya bayar ba ba komai ya bayar ba mutanen banza zazzagi mai bayar wannan ko tamanin suna aljihuna to idan na bawa ladan yabo to ladan ya fi kowa kusa da ni ya san ya kawo ladan karam kuma ladan ya fi kowa da liman liman bai ya tsaya shi ke na ashirin na sai zo ya duba malamai manya-manya wanda za a iya ba su ya ba su ɗan dubu na ɗan ɗan ɗaya na ƙasa ya ba su ɗari biyar biyar ruwa ya ce ya ba su ɗari biyu sai ya iya ƙoƙarin da ya ajiye wa liman dubu goma sai ya zama jan liman ya ce shi kuma ya ɗauki biyar to liman ya zo ba shi dubu goma sai ya ƙara da ɗan biyu ba to da ka shi ma na zakin ya yi ne dan ina magana ne saboda liman ne shi ma ba dan yayi ne saboda ya dan samu ba dan Allah ba yayi ne dan liman ya dan kara maka to idan ka duba to idan irin wannan ne halayen mu in wannan ne halayen mu to dole a ninka halin mu miliya a ba shugaban mu abin kan ninka halin mu miliya a ba jagoran mu ya handame kudin kaf gaba daya ya zo dinga raba mu kwano bi kwano saboda haka idan muna son daidai mu koma wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma koma wa Allah nan ya fi kowa komai sauki me ya alamar za a iya koma wa Allah darasin da muke karanta wannan a Ramadana kowa ya zubar da kashi saba'in da tara da dubu tara daga cikin mummunansa ya dawo wa Allah to idan ranar Ramadana ya wuce mu zama haka ku sha mamaki saboda ka wajibi da kanmu mu kora zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wata rana sannan na wata rana haka da mulki Allah yana sanya albarka wato idan yana sanya albarka da wadata da lafiya da zaman lafiya lokacin da masu mulki suke da adalci amma idan mai mulki ba shi da adalci sai Allah ya ɗauke albarka a ƙasarsa gaba ɗaya ya ɗauke zaman lafiya gaba ɗaya ya ɗauke arziki gaba ɗaya a zaura a cikin talauci da wahala da komai wata rana haruna rasul ko wani daga cikin sarakunan muminai musulmi ya fito yana irin yawo da daddare sai ya sauka a gidan wani balaraban ƙauye da ya sauka aka sauka shi abin ka ya fita yawo kamar na farauta ya sa riga da ba za a gane irin ta bane da ya zo ya sauka to an yi bako kaga al'adar karfi irin da mutanen kauye musamman masu dabbobi daga sauka sai aka ce maza a je a duba alhalu wato taguwa mai yawan nonon nan a tatso aka je da masaki dan lokaci kaɗan sai aka fito kamar gasa guda katon masaki ta ta aka zo ka ji a gaban sa ya ga nono ga kyau ga ga ga dadi ga lafiyar dabba da ya ga nono da ya dauka ya sha sai ya kulle a zuciyarsa wannan taguwa ta fi dacewa da fada saboda haka zai aiko a ninka kudinta sau goma ba ya kwace ba zai aiko a ninka kudinta sau goma ha a biya su bayan ya tafi ɗan kwana biyu ko uku sai sake dawowa sai dawo da aka zo tatsan wannan sabuwa aka yi ta tatsa ba a samu kai ba sai kaɗan nona nona da jini sai da cizon sai subhanallah sai mai sai wannan ba ko amirul mu'minin sai ya masa ya masa komai aka yi a rada amiran mu'minina an yazlima wahida min ra'iyati komai aka yi sarkin mu'mini ya yi niyyar zalintan ɗaya daga cikin talakawa ya ce mai ce faru wata yau ai ya ce idan mai idan idan idan shugaba ya kulle zalunci a zuciyarsa ya zama ba adalci Allah yana ɗauke albarka da arziki a cikin al'umma saboda haka mun haɗu gaba ɗaya mu da shugabanninmu a tsakiya ba wanda ba laifinsa ne ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan da suka kawo mu matsayin da muke cikin nan ba ba wani wane wanda zai ce in muna so mu gyaru a Najeriya ko a duk duniya gaba daya kowa ya kulle a zuciyarsa cewa samuwarsa shine ya kawo banna a cikin al'umma ya yi kokarin gyarawa amma matukar muna jifa suwane ne suwane ne suwane ne to haka ita za mu ta zama a cikin suwane ne suwane ne har mu nutse har mu nutse saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu komawa zuwa ga Allah shugabannin mu Allah ya jefa musu adalci mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke hankalin mu akan su da mayar da hankalin mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu koma wa Allah da ambatan Allah mu koma wa Allah da gaskata da zuwa ga Allah mu koma wa Allah da neman halaliya mu koma wa Allah da neman abin da ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala su ko mu taimaka musu da addu'a iya kokarin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfa musu adalci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam har ma mu roƙa musu addu'a Allah ya jefa musu san alqur'ani da karatu alqur'ani da masu karatu alqur'ani sabanin kin alqur'ani da kin makaranta da koran da koran su duk musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya canja musu ya sa musu ko kuma Allah ya canja mana su ya canja mana halayen mu ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبلال العزيز اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واهدنا اللهم انت الذي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب الارض العزيز ما شاء الله كان وما لا يشاء له كل حول ولا قوه الا بالله العلي العزيز اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد عاد بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اتي من جناسيتها إن ربي على أفضل المسلمين وأسألك من الخير الذي هو دينك كله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أفضل المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين